matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin wato hanyoyin gusar da waɗannan fitintunu babu shakka a wannan muhimmiyar tambaya ce ko ko muhimmiyar gaba ce malam zai yi faɗakarwa da jawo hankalin mutane dangane da yin auren wuri
to yana da kyau kwarai da gaske wanda Allah ya ba shi da yana da sarari a wurin da shi da mu da waya cikin yankin da akan uba an yi zawun da buɗe da balaga in ya kai matuƙa ya auren da shi sannan ya ma idza ja'akum man tardawna dinahu wa wa khuluquhu fa zawwiju wanda kuka amince ma addininsa da ɗabi'arsa ki zo ku aurar mai in ba ku yi ba to fitina babba za ta kasance a bayan ƙasa ta ɓanna sau da haka nan yana cikin hanyoyi gaskiya kuma kai sauri karka yadda ka zauna ba ka da kama siyar karka rinka zaman dima mu da yanci kawai ya dai bin inuwa an tira nan wurin rana ce za ta ce a koma wata inuwa in lokacin cin abinci ya a tsuguna ma iyaye da kada karfin ka baka taimaka musu da komai sai dai a baka ka ci gaskiyar magana kan ce zai zama haka ka je ka nemi sana'ar za ka yi ka rufa ma kanka asiri in ka samu dama wuf ka nemi wata baiwar Allah wato saliha ka je ka aura in Allah ya ki gana suwa ko na ga taimakon Allah amma samari ana zama haka nan ba aure yan mata ba aure suna za ta faruwa ko iyaye sai ka saka iri iri su ki aurar da 'ya'yansu kuma suna da sararin da za su aurar wannan ba daidai ba ne Allah ya kare
masha Allah samari a yi ta auren wuri wani abu ne ya kamata dan tsora kan wannan to a in kana da aka yi abin da ke faruwa abin zai ba ka tsoro musamman kan zanace zanace wuri a wannan yanki wallahi mafi yawancin wasu da ake kamawa kan harkar da sai zama ba wai gurare ba ne ba wai samari ba ne da matar shi akwai waɗanda aka kama suna da ya budurwa ma wani ma ya aure da ya amma sai ga shi wuki wuki ya gyara kayan ka sun kama shi ka ba ta ni sun ka yace ne na ɗaya kan mutum uku sun kama amma mutum ɗaya ne bai da mata wallahi mutane mutum biyu cikin su mahidanta ne da matan su da komai kuma suna kaga bala'i yayi bala'i kuma ba za ma ka ba za ka ta ba ba abin ya daga ruwan giya ya haɗe da tawada ya Allah ya dauke kaga tantancewa yana da domin da abin da kuka sani aka ce su wani yan iska ne muna kanana wallah za ka rage iska ne san kwalera iska da ba da da kike da ba ba mun za ka ga wannan mutumin kirki ne bai dai da kirkin ba ba amma san kirka ne kuma za a kira sallah ya kila za a yi karatu ya je amma kuma wani da kai na kirki ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah akwai matar da aka kama daga inna aidiya ita fa kawai gyaran waya ta kawo inna aidiya da ta kawo gyaran waya inna aidiya nan suka je da tafi mai gyaran waya kawai su bude tana anguwa suka zo yin zina su iya Allah ya saka masu iya da kayan ka saka mata kuma su hukun suna zina suka kira ni na zo na zama ta nan da mikali da komi matan aure ce matan aure ce domin a ƙarshe zai da kai ta har wajen su kanta wato uwan mijin ta kenan a cikin gwada so ka kalli irin wannan abun kurkunu wanda kai shi ji tsoron Allah da ba abubuwa da ke faruwa gaskiya yana da akwai abin da ke faruwa yana bunkasa waɗannan matsalolin kai akwai yara ƙanana wallahi ka kana da salatan na san bazai da sani ba yara kanana ne yarinyar nan kai ba su ta haka ba dan makarantu makarantar firamare ne kawai suke yi ba zan faɗa makarantar ne ba amma a nan ne malaman su ce usadin wani abu da ta fara bincike sai ga shi yaran suka faɗa ai wane da wane ne suke yin kaza wata yarinya kawai ta ne sun biya wata ne a gashin matan shi kuma matan kwata nan kawai dan tsara yarinyar nan kawai ya ciro al'aurar sai ce wai sai ta burza mishi kawai ya tattara kafa ya tsara ya ba haife da ba kuma anan cikin anguwa ba sai yarinyar nan kawai ta kuma ya zama ta so ɗaya so biyu so uku sai zama ta dabi'a ita kuma ta zo makaranta babbar firamare ce sai ta ce wata yarinya ta cire wata sai kamar da wata kinyan da wanda yake to shi ne fa kawai sai malaman nan malaman su ta gano haka abu ya kai abu a suna karshe aka zo da gyara kayan ka sai da zan kamo wannan mutum kuma ya amsa wudin ganin ido na ne an kira ne an kira ne gari shi ne mashi wa'azi wallahi ne mashi wa'azi jama'a musulmi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ba aure ne kaɗai ba don masu auren ma ga abin da suke yi amma babu shirka yin auren na daga cikin hanyoyin batun waya ɗin nan muhimmiya ce gaskiya kuma yanzu yarinya har da ita yaran da suke jashari sun fi kowa ma ɓarna in wannan wayar gata wallahi da zai a ce a daina amfani da waya a kuma yadda ake karatu a da in za a yi wani abu daman ka ga labirari ga kuma yi labirari duk ga koyoyi ga ga kwamfuta da sauransu su rika bincike a nan amma kun ga wayan nan wallahi ina kunna a zalin na kasirar minan nan Allah ta'ala ya tsare mu so tambaya ta gaba wai daga gaske ne shugaban kasa yana kokari kan abin da ya shafi matsalar tsaro a ƙasar nan malam mai taliki zai amsa wannan
Assalamu alaikum. Da Allah ka ba mu hankali. maganar cewar shugaban kasa yana kokari wajen maganar tsaro wallahi kun jira tsawani ko kuma shirya tallahi shugaban kasa yana iya yasa a kan haka tsaro kuma wallahi harka ce wadda ba zan iya buga mun kuta ba ina rasa muku da Allah in banda ana yin wasu abubuwa na haikan tsaro halin da ake ciki da ya fi halin da ake ciki wallahi amma bari ku ci maza bakin nan dai na kaɗan daga ciki akwai lokacin da muka fita aka tsara wani operation a nan hanyar birnin gwari nan cikin birnin gwari da kuma area zauna aka kaso mutane aka fara aiki aka samu nasara sai ga shi ana jefawa a wasu mun yi taro a kan wannan ana kashe al'umma marasa alhaki ana kashe al'umma marasa alhaki a zalimar gwamnati ga sakamakon da da yake ma jama'a to sai abin yana ɗaure mana kai ya za a yi a iya biya mu mutane bukata wallahi mutumin da yana yi kuma ni jami'in tsaro ne kuma na san abin da muke yi bari ba ku misali misali ko ma gani gurin kaɗan na gaya wa wani yana cikin surutu kaza kaza a ce kai bari da shi wallahi in ba nan jami'an tsaro ba da kin yan boko har sun kaɗi mai duburin nan kana tsammanin ba ka son ta ne ta gangare su ne da sauran garuruwan da suke kewaye da mai duburin magana cewa ba a yi magana cewa ba a yi haka ko za ka ga yawon ana aikin banza ba a yi ba a yi ga yanar nan kashe ma wani yau to ai shi da kuma burkushi wanda kuskanci ya yi sosai da kai da irin matsalar da muke samu da yan kidnappers domin ba su da mamaci da yan yakin sun kuru mutum ne zai fito zai yi kidnappers zai koma ya kama fulani da sauran al'umma ba za a gane waye shi sai da taimakon mutanen garin su ce su wani su wani su wani lokacin da aka fara kishin boko haram a gari sai da muka yi wata shida ko bakwai kafin mutanen da ya gudu ba da haɗin kai dan su ne zai je wannan yanzu a cikin daga yanzu ana su ana fira sojin yana muzurai su su ce wannan suna aikin Allah ne har suna tare da su aka ta kashe bayan Allah har sai lokacin da mutanen suka fara tsananta wa mutane a cikin gari da karɓar dukiya da sauransu gidan amir babu abinci sai a zo mai shago a kwashe mu abinci kana ba za a yi fari aikin Allah ake yi saboda haka abin bai zama gidan shi babu abinci a kwashi kwai kuma kawai a zo kuma duk lissafi duk cirikin da kai a rana akwai hakkin Allah a cikin wanda za a ɗauka za a yi aikin Allah. To wannan matsalar sai ta damu mutanen gari sai suka fara ba da haɗin kai masu wanda shi ya ba da nasarar da aka samu aka iya horar su daga gari suka shiga dashi.
so ba a cin nasarar security sai da ku sai da ba da information ba da labaruka na yadda za a iya gano da mutane amma wallahi duk yadda wani ke zama yana so wallahi tallahi ana yi kuma akwai abin da za a ga ko muna fahimtar wata kila wasu na da ra'ayi a ita ci gaba ne dan a ba ta hukuma a ba ta shugabannin amma kai ka dubi kasan nan ka dubi irin bala'i da shi kai shi ma afuwar kidnapping din nan wai a ce kidnapping wanda da a kudu ma sai a sai dai dai ake yi wai mu yanzu ya zama wani dare ne ma shi ne matsalar mu sai na san cewa wato ba ma son mu dinga wannan haka amma ta san shi da akwai wasu a suke ganin bari su yi da su lalata hukuma ne amma dan kokari yana yi assalamu alaikum
tambaya ta ƙarshe ko kuma wato ta uku a jawo hankali kan tashar arewa 24 domin suna dinkin suna dinkin mutane kan abin da ya shafi barna tashar wannan kuwa tashar arewa 24
sayi masayi to babu shakka wannan muguwar tasha arewa 24 ta zama ruwan dare kusan kowane gida in ka bincika cikin al'umma za a ga akwai wannan tashar farko ne tukuna su kansu masu haɗa tashoshi masu aikin masu aikin haɗa dish wallahi ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki zai muku tambaya kan aikin da kuke yi a kowane aiki kake kai kokari ka zama wakilin al'ummar musulmi haka wato malam yana ganin a wani tambihi da zai sa jama'a su kara gane maganan da kanal yayi cewa yanzu da za a shigo masallacin nan waye aka tsaya aka bincika a yanzu sai kai tsaya kai mukarar haka kai kunfiyarin haka da abin da ke faruwa a baya da in za a shigo hatta wannan zaman da ake shiryawa an yi lokacin da sai an zo da gidansa ana tsayawa a bakin kowane kofa ana tsakanin mutane kafin a shigo ki in aka je na ki kashi kana ka ce me ba mu sai a shigo ka sai ka fito ka daga amma yanzu gashi an shigo lafiya lau wannan yana tabbatar da cewa Allah yana taimakon mu sannan kuma shi shugaban kasa yana biya abin da zai iya yi jami'an tsaron mu kuma sai suke kan mutum hidima dangane da wannan tashi waccan nan tasha ta arewa 24 shi a shirka su ade shi ne ce yi bayani a madadinsa shi ya kamata ce bayani a kai babu shirka don hankalinmu na farko zai tafi ga su masu sana'ar haɗa waɗannan tashoshin domin so da yawa ɗan suka je gidaje suna da dauri na fitar da waɗansu tashashe na banza ko kuma aka sun haka tashoshin ma masu kallon basan su ba su ne ce ai auri kaza akwai ta sha kaza auri kaza akwai ta sha kaza ya ƙara haskaka maka ko ba haka ne ba to kaga su ci tsoron Allah wallahi duk abin da kake yi Allah zai maka tambaya a kai in ka yadda ka haɗa ma waɗansu mutane tashan arewa 24 suka lalace sanadiyar wannan tashan to babu shakka kai ma kana da wani kaso na laifin da suka samu wajen Allah farko ke abu na biyu jama'an musulmi mu tsaya ita tashar nan mai bincike a kanta wani asali ma waye ne tashar nan na zama na ara ce mun san masu ita suna tv mun san masu ita duk tashoshi mun san masu ita ntm mun san masu ita to amma arewa tiko waye ne ita su waye masu arewa tiko ya kamata za a yi abu na farko kenan in ka tsaya ka bincika kuma akwai zama da muka yi muka za a kai mana bincike game da tashan babu shakka turawan yamma yahudawa su suke da wannan tasha tasha ce ta yahudawa su suke sponsorin ta ce sa ba ta da matsala madiyar duk wani abu da ya shafi harkar kuɗi ba matsalar su bane yahudawa suna turo ma ƙasashen afirka masu jin yaren hausa wannan mugu tasha can alalar tarbiyar mu kurka lura ɗabi'un turawa ne ake yada akwai da ke faɗa man cewa akwai wani waka ana ce masa shi asali waka ne da turawa suke yin shi da turanci ko yarurrukansu amma sai aka yi ƙoƙarin modernizing ɗin shi aka shigo da cikin mu aka mai shi da hausa sai yaro ya zo ta wani maganganu ya ta gwalangwalan karsa ne yake cewa ko shi waka yake yi ka ga cewa kukan a kukutu ne ke yi ko ne ke oho ko shi ya yi wai waka da yake har ma kuma cike na ganin cewa faɗakarwa ke wannan turawa ne suka yi ƙoƙarin a rikidar da wancan waka wanda shi kanshi wannan hip-hop ɗin fa wallahi muna bayani da wani ke cewa shi kanshi hip-hop a amerika ma sai ɗan iska ya fita kwallon da iska yake a amerika ma ba kowane ɗan iska yake yi ba sai kwallon ɗan iska yake yi ba a Amerika. In ba haka ba in har iskancin mutum bai cika ya bunƙasa ba sai sai a noma waka. Amma in ya in ya in ya in ya zanto ya kai wani wani mataki na iskanci shi ne za ka tun bai ke yi ba. Sai suka juyo mata sama da shi. Sanadiyar arewacin tuko yanzu yaro gini yake yi kwanaki wani yaro ya zo yana man aiki. Ayyuka ne aka ke da gini ya sa wani abu a kunne shi. tun da aka fara yin nan a sa ka wajen tagawa rana ta ce wajen da kake ci ne ne na yi ya faɗa mai ta faɗa ma sai wani ogan shi wanda shi ba da kasa yake sai ce malam hip-hop ke da yake hip-hop yake na ce mu ji hip-hop din na za a kunna na ji ana tsoron gwalgwalar kunna mai hip-hop kenan jama'an musulmi ta shan nan tana mana illa kuma cikin abin da ake cewa hatta irin fima-fimai nasu na iskanci na turawa sai suka fassara shi da hausa ana yaɗa shi a wannan tasha sai suka fassara shi da hausa ga tsara nan dai kala kala la tu addu la tu sa shi wannan tasha ba a yi cikin wannan tasha da ma masu tsoron Allah kuma haƙƙi ne ga magidanta magidanta ka tabbatar da cewa duk abin da zaka sa a gidanka to kai ne zaka jagoranci abin dan Allah ta'ala ne maka san baya kai da kanka ka kira ka san ga tashoshin da za a sa maka a sa maka tashoshin labarai ka kalli TVC News ka kalli NTA ga Sunna TV ga Manara TV ga ga Usa da sun koma arewa su ma arewa wani abu suka koma su misal da ya yau wa 24 Hausa TV sai ka bar waɗannan in ka yada wannan tashoshi kawai kana barin ka suna ƙarfi suna shigo maka gida wannan ba dai yake da ka bude kofar gida ka ce to wanda ke so shi dai shiga ka kulle jannan ka ka kulle ko ina amma ka wani wani kafu kasu gumin kafu na shigo maka gida ta ina yake shigo maka gida su jamfi arewa ta tuho su arewa ta tuho ta shigo maka gida kuma ya abin da yake so a cikin gidanka a gaban matanka sai kuma kana zaune kawai ga wani katuwa shi kuma gida wallahi duk ɗaya ne da ka buɗe kofar ka wani kato ya zo tsallar ke ɗin ka shigo ɗakin matanka ya samu kujera ya zauna har kai ɗin kato haka za ka yarda da wannan in kai ba da bane to ya kake yarda da wani kato ya shigo maka gida su ne cibin da ke malla a cikin bangonka wani gabjejen kato kawai gashi a cikin gidanka yana kai yana kai wani ma saboda sakarci ba shi zai samu tashar wani ya ana shek da t-shirt da jins shek ko t-shirt da jins yana ta kare ne matar ka tana sha'awarsa kai ma ba ka gane ka ga mu kiyaye wannan mu kiyaye wannan
akwai misalin da ya faru kaduna wata mata sai da ta yi magana da mijinta haka je haka yanki biza haka yi fasfo za su je su kai ma yan tim na indiya ziyara matan ta sa har na har na mazaje ba za ta je ta ziyarce su saboda tana sha'awar cin su kuma mijin da yake da yi su ne shi bai da kishi ya je ya ke wato a islamiya ba kawo ba ta suke tambaya da ce malam kaji kaji kaji kaji a wannan mijin har ya je ya yi musu e-passport yi an yanki visa za su je indiya matan za ta je ta kai musu yan fim na indiya maza za ta je ta kai musu da hada yayin ta shi sa malam Husaini yake cewa duk wanda ya wuce ya bar wannan dish din a gidansa to ba zai shiga da janna ba malam malam Husaini ya dawo wannan ita ce fata wanda ya bayar aka ce aka rabu kallahu yake kwarai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ra'in yastarihi lahu rahiya yamutu yawma yamutu huwa gashun eh وهو داعش لذريته إلا حرم الله عليه الجنة babu wani mutum da Allah zai ba shi kiwo kuma nan da mutuwa za ta riske shi ta riske shi ya faɗi ya mutu alhalin yana algushu da abin da Allah ya bari su dan algushin ka kawo abu da zai ɓata imanin iyalan gida ya ɓata tarbiyyar iyalan gidanka wannan mummunan cin amana ne a wanko yarinya malam a baka sannan ka zo sai ka dasa mata ba imani ba ka dasa mata banza da lalacewa a wani imam musulmi ya ce duk wanda ya mutu ya bar wannan a gidan shi Allah zai haramta mai aljanna kuma akan wannan fito imam musulmi Allah ya ji kansa ya yi bayani Allah ya sa mu zama da Allah ya shirya da to jama'a mu kiyaye don Allah mun koma gida duk wanda yake da arewa ta fito a gidansa sai imam Allah ya ce duk wanda ya zo wannan taron kuma alhalin a ɗakinsa akwai tashin arewa ta fito don girman Allah ya ce don girman Allah ya ce ka kuma sa makwabcinka da ɗan uwanka da abokinka shi ma ya cira arewa ta fito duk al'ummar musulmi mu kaure shi ma wannan muguwar ta sha don tana cinye lokaci tana ba da tafiyan yayan mu Allah madaukakin sarki ya tsare to kowanne ya abin nan to jama'a kun ji wani na cewa a waya ma akwai arewa ta fito wai a waya ma to a waya din ma don Allah in kana da ita ka goge ka kira arewa ta fito a kan wayarka da cikin gidanka za ta cinye ba lokaci ta na ƴaƴanka ilimi ta na ƴaƴanka karatu ta jefa maka wata shubuha ta yi kuyawa kar mu yarda da wannan Allah ta'ala ya tsare mu a nan ba kawo ƙarshen wannan zama sai dai babban malamin ko kuma shugaban majalisar malamai na kaduna state da ma aka yi zanen tafi da aure kawo su suna a shirin mala a yau tare kuma babban limamin wannan anguwa imamin wannan masallaci ya aiko da yankan hanzari da rura da ya taso shi yasa bai samu daman halarta ba amma dai yana tare da mu a duk abubuwa da ma gabatar muna fatan Allah ba lokacin sarki kara wa malam lafiya duk wanda ya zo wurin nan Allah ta ala ta saka masa da kai da na'am kafin rufewa eh akwai ɗan abin da aka tsallake a baya eh yanzu samarin mu abin da ke hana su aure a'a eh da da kuma ake hana aurar da yarinya wannan mugun ɗabi'a da aka ɗauko aka zo da shi na yanzu wai sai an tara kaya shi yana son sai an kai mashi kujeru da ya gado haka wanda yake abin nan to eh, wanda ab- awaye ai, a- abokai za su zauna a a yi nishari to ita su wajen wajen yarinya za a ga sai an kashe wajen dubu ɗari uku ko nawa kafin a tara wannan ayyukan nan to a, an bar magana sadaki sadaki ba wani abu ne sai a ɗan sadaki gashi da an bari a sadakin nan da yanzu samarinmu da da sun aure yan mata amma da yan mata na amma a kankane yanzu ba a aura saboda ko ba da baya ta zo ko inda yake ba ku da da baya ga malam zai zo yin jawabin godiya wala Allah sai malam ya taliki kan cewa a tsaya a lokacin kan abin da ya shafi da yake a daina